ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallonmu da kuma sauranmu da ke wannan kafa ta labarai ta gidan tele na bonfere da kuma rediyo muna isar da sallama zuwa gare ku da fatan kuna cin koshin lafiya insha Allah yau muna ainihin shida ne ga watan safar hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekarar 1441 inda ya dace hudu ga watan oktoba miladiya 2019 kamar yadda yawan suka sani duka da karfe 9 zuwa goma idan Allah ba mu iko na halarta wannan wuri domin gabatar da muhadara to kamar haka ne Allah ya ba mu iko insha Allah za mu gabatar da wannan muhadara insha Allah yau malam insha Allah zai mana bayani akan abin da shahi al-tabibul muslim insha Allah muna fatan Allah shi malam jagoranci Allah ya kara fahimta da basira da kuma ikhlasi الطبيب المسلم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منام إنقوى gaisuwa addinin musulunci tare da ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina masa akan ni'imomi da ya muna kuma ya ba mu iko na halartowa a wannan wurin wurin da an keɓance shi domin gabatar da karatu daga karfe tara zuwa goma duk ran juma'a a wannan gidan tele da radiyo na bonfere muna gabatar da nasiha wa kawunan mu gaba ɗaya muna fatan Allah ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatun da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna kariya daga sharri ko da sharrin dukkan mai sharri kuma Allah ya samu kyakkyawan makoma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Yau maudu'in mu insha Allah ta'ala za mu tattaunawa ne akan at-tabibu al-muslim kafin mu shiga cikin wannan maudu'i akwai nukta guda ko guda biyu da nake son in dan yi bayani akan su saboda karatuttukan da suka gabata ya kamata saboda muhimmancin su mu gabatar da su domin mi domin duk abin da muke ganin akwai matsala a cikinsa gwargwadon ikonmu ya kamata mu dan yi bayani a kansa lokacin da muka zo muka yi bayani kan wato alwakt lokaci ya kamata mu yi bayani kan wato matsala ta farko shine agogo agogon nan shine dan adam ya kirkira don saboda ya auna gudun rana da wata a cikin yinji wannan matsala tana da muhimmanci na biyu mu gane cewa dare a lokacin sanyi ya fi tsawo yini a lokacin zafi ya fi tsawo ko mu ce rana ko ba haka wadda suke faɗa ba saboda Allah ya ce yulijul layla fil nahar wa yulijul nahara fil layl duk da yake akwai maganganu da dama wajen malamai na ilajin amma wannan yana daga cikin sanya wani daga cikin wani an gane ko shi yasa zaka lokaci yana caccanzawa waɗanda ba su canza lokacin sallah sai lokaci ɗaya ba za mu ci musu yi kuskure ba domin karfe biyu ko karfe hudu lokacin sallah asar bai fita ba amma babu dalilin da su cewa mutum wani bai da izinin ya canza lokacin sallah an gane ko saboda rana wani lokaci tana faduwa karfe shida da wani abu to a lokacin sanyi me yasa su ba su bari har karfe bakwai da suka saba yin sallah sai bakwai ta yi sannan su yi sallar su shi yasa muna son mutane su wayi da wanda ya yi sallah a zahar sha biyu da rabi da wanda ya yi ta karfe biyu duk cikin lokaci da har wanda ma yi ta karfe uku duk cikin lokacin ta na don lokacin ta bai fita ba da wanda ya yi ta karfe hudu da wanda ya yi ta karfe hudu da minti ashirin da wanda ya yi ta har zuwa karfe biyar kafin ma rana ta faɗi dai in ka samu raka a ɗai ka samu lokacin sallar la'asar don ƙauye wani lokaci ba a yin sallar la'asar sai an sauko daga gona sai kaga waɗansu na ganin kamar kuskure ne ake aikatawa an gane ko daga cikin abin da ya kamata mu bayani akan shi akan wannan matsala shine abin da ya shafi ranar tashin alkiyama yawmul akhir me yasa Allah subhanahu wataala kira shi yawmul akhir ranar ƙarshe saboda daga wannan yinin babu wani yini rana da wata suna tafiya Allah ya ce kullun yajri li ajalin musamma to tunda suna tafiya idan kiyama ta yi kusa tsayuwa ko za ta tsayu rana da wata za su daina aiki shi yasa Allah subhanahu wataala ce la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al insanu allan najma'a 'idhamah بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر جمع الشمس والقمر ذا أحد رانا دوتا كنن لوكة سنتاش أيتي to kenan ranar tashi alkiyama babu rana babu wata daga wannan lokaci babu zancen a ce ga wata rana bayan waɗannan ranakun domin da suna ake auna wucewar yini ina fatan yan uwa su fahimci wannan mas'ala da kyau sannan mas'ala ta karshe cikin aljanna da wuta Allah ya bayyana za a samu inuwa an gane ko to cikin aljanna misali Allah ya ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira to tunda ba su ganin rana to kuma an ce a cikin aljanna akwai inuwa masalul jannatu allati wa'ida almuttaqun ko ba haka ba tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha kaga dhilluha inuwa aljanna duk da yake maudu'in na alqur'ani kamar da malaman tafsiri suke faɗa za a iya ɗauko sifofin nan na inuwa aljanna an gane ko daga cikin sifofin shi da'im yana tabbace an gane ko to ya aka yi babu rana kuma aka samu inuwa tunda nan a nan duniya Allah ya ce alam tara ila rabbika kaifa madadhil alam tara ila rabbika kaifa madadhil walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila to waɗansu suna sawa tsammanin cewa misali rana ita ce dalilin da yasa ake samun inuwa an gane ko alhali Allah ce thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila mun sanya rana ta zamanto alama ta gane shi kenan ko da akwai shi in babu rana ba dole bane a gano shi amma ana iya gano shi ko babu rana dan a nan duniya idan dare yayi kana kusan ampul ko ba haka ba yan an kace ampul zaka ga inuwar ka tana bayyana kenan wannan ya nuna ba sai da rana ba in akwai haske babu matsala ka ko cikin aljanna ba a ce babu haske kenan dan an ce cikin aljanna akwai inuwa dan an ce la yarawna fiha shamsan kada ka ce a'a to ya zai a samu inuwa saboda wannan muna kawo shi akwai waɗanda ba su imani da alqur'anin ba ya za a ba su hujja shi mumini ya riga ya karba warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina to almafhum a cikin wuta kuma ita ma akwai inuwa dan Allah subhanahu wa ta'ala yace in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun in taliqu ila dhillin zi thalathi shu'ab sai Allah ce la dhalil wa la yughni min al-lahab akwai zillin wato inuwa zi salasi shu'abin ma'abutin rassa guda uku a cikin wuta to ya za a samu inuwa cikin wuta sai mu ce a ita wuta tana tare da ni tana tare da haske ina fata an fahimce ni sannan kuma da ba hasken nan Allah ce sun ja'alna shamsa alaihi dalila hasken dalilin shi ne ba shi ke nuna cewa ba wato dole sai ta wannan hanyar za a fitar da shi kuma Allah da ya sanya rana ta zamanto dalili a kansa yana iya sanya wadansu abubuwa su zamanto dalili a kansa ina fata an fahimce ni dan mas'ala ce na ga tana da muhimmanci shi yasa muka dan yi matashiya da ita ko shimfiɗa Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora maudu'in mu na yau da yarda Allah za mu tattauna akan at-tabibu al-muslim at-tabib likita ko ba haka ba medicine ko doctor an gane ko al-muslim wanda yake musulmi in muka ɗauki kalima ta at-tabibu da larabci ta samo asali ne daga tabba ya tubbu ta gane ko tabban ko tibban duka ana iya fatha ko ayi kasra tabba ya tubbu sun ka ce idza mahara wa hadiqa idan ya gwani an gane ko wa hadiqa ya samu kwarewa a cikin al'amari shi yasa ake kiran al-haziq haziki wanda yake mai kaifin hankali to wannan kalima ta tabbatar nufin kenan wato ma'ana kwarewa wannan ya zo a cikin shi'ir in ban manta ba ashal maimun a cikin shi'irul jahiliya daga cikin shu'ara'ul jahiliya yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani alimun bi adwa'in nisa'i tabibu إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في, فليس له في ودهن نصيب يريدن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب yace fa in tas'aluni bin nisa'i in kuka tambaye ni game da al'amarin mata fa innani to ku sani cewa ni alimun masani na bi adwa'in nisa'i game da cututtukan mata tabibu sannan kuma kwararre na nan ba shi na nuhin mai ba da magani ba yake cewa idan shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu idan shaba ra'sul mar'i kan mutun yayi furfura yayi fari kenan aw qalla maluhu ko ko duke shi ta karamta ya zama to bai da dukiya mai yawa ba abu ma wanda bai da komai yace to fa laysa lahu fi wuddihin nasibu bai da rabo a cikin son mata domin mace tana son mai dukiya ko ta amfana da dukiyarsa an gane ko ko kuma tana son mai kubuciya don ta amfana da kubuciyarsa ko kuma mai matsayi wata tana son mai matsayi mafi yawanci ko masu matsayi a duniya suna da suna kuma suna da dukiya ko ba haka ba ko ya zamanto mai ilmi misali saboda ilmin nan shi ma yana jawo wasu alkhairai in ilmin duniya dai zai jawo alkhairin duniya a samu kuɗaɗe ko kuma in ilmin addini ne za a samu ko duniya in annabi duniya da shi ko ko duniya da lahira in annabi duniya da lahira ala ayati hal shi ya kawo dandan guda biyu saboda wancan lokacin jahiliya ne yace yuridna sara almali haythu alimnahu su mata suna son sara almal mai dukiya mai yawa haythu alimnahu duk inda suka san shi wannan kuma ba yana magana bane ga dukkan mata wata komi kudin ka ba ta son ka tafi son matashi ina fata an fahimce ni dukiya ba ta dame ta ba ko ko tana da dukiyar ba ruwanta da dukiya tana bukatar matashi an gane ko nan yana magana ne akan wasu sashi kenan yuridna sara almali haythu alimnahu wa sharhu shababi an gane ko sharhu shababi mai kuruciya sabo kuruciya asharhu da shinun da ra'un da kha'un tana nufin bidaya an gane ko wani lokacin na cewa ray'an shabab ra'un ya'un ainun da alif da kuma nunun an gane ko wa sharhu shababi mai sabo kuruciya inda hunna wajen mata ajibu wato abin yana burge su yana kayatar da su suna kaunarsa to kaga nan tabib dai abin da kawo ka kawo istishhadi yana nuna cewa kwararre wanda ya san abu wanda yake da hangen nisa ina fata an fahimta kuma abubuwan da ya faɗa lokacin jahiliya ne ana iya samun wasu abubuwa wanda za su samu cinta so wani an gane ko daga cikin su akwai zarumta jarumi duk da yake jarumta wani lokaci tana kawo arziki don saboda zaka canda suna yaƙe yaƙe ina fata an fahimce ni wata mata daga cikin yan isra'ila take cewa ita ba za ta aure kowa ba sai mutumin da yake ɗan ƙasar falastin to kaga sai abin ya bada mamaki irin yadda akwai adawa tsakanin yahudawa da falastinawa ko ba haka ba sai aka tambaye ta me yasa ta ce saboda dan falastino da dutse yake koran sojin isra'ila su ko suna rike da bindiga to kalima ta tabba tana nuhin mahara wa hadiqa sannan kuma wani lokaci tana nuhin dawahu yayi masa magani wa alajahu an gane ko koko ya bashi kariya domin akwai bambanci tsakanin wato dawahu ya bashi magani an gane ko ko waqahu min al-amrad ya tsare shi daga wato cututtuka ina fata an fahimce ni domin likita aikinsa biyu ne ko ya baka kariya daga cutar da za ta kama ka an gane ko sawa'an cutar nan kana jin ta ne ga jikinka ko ko ana ganin alamun za ta kama ka ko kuma a'a cutar nan ta kama ka za a baka magani duk likitancin duniya bai wuce daga abubuwa guda biyu ko kariya ko ko magance matsalar da ta shafi mutum to da haka yana zakuwa da ma'ana ta at-tadawi sannan kuma wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta as-sihr tabbahu ana nuhin sahirahu duk da yake likitancin lokaci ana cewa tabbaba ya bashi magani an gani ko yayi masa magani wato aiki na likitanci sai a ce at-tababa at-tababa shine aikin likitanci ko kuma at-tababa shine wato ash-shuqqa al-mustatila min ath-thawb yanke sutura wanda ake cewa maho abin da Hausa ai ai abin da to shi ba ana kiran shi at-tababa Tambari.
an gane ko Na.
yawwa ko kuma wani lokaci zaka iske kamar eh, yi ma mutum magani wani lokaci za a sa wani kyalle wanda za a daure wanda suke cewa bandeji ala ayyati hal kalima ce wanda tana ɗaukan ma'anoni waɗanda a gurguje mun ka kawo su tana ɗaukan ma'anar ta sihiri kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sahihul bukhari na ummul mu'minin aisha radiyallahu anha da da sahih muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi masa sihiri an gane ko wannan kuma da yawa sai kaga wasu aqidan mu'tazila suna cewa ai ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sihiri ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yana kwance a cikin bacci sai ya ga mutum biyu sun zo masa mutum biyu din nan rajulani ana nuhin malakani ne wato fi surati rajulin kamar yadda malaman sharhin hadisi suka faɗa shine mala'iki biyu amma cikin suran mutum da wani lokaci mala'iki na iya zuwa da sura ta dan adam wani zai iya kayyatawa saboda masu karatu masu rikicewa alqur'ani a'a alqur'ani ba ya tabbatar da wannan domin mala'iku sun zo ma annabi ibrahima Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة كاجا النبي إبراهيم الملائكة سكزو يا جي يا ينك أم مركي أنغاني كو wanda yake mai mai an gane ko an gasa shi da ya kawo musu sai gaban su a ci kaga da ya san mala'iku ne da annabi ibrahim ba zai jahilci mala'iku ba balle ya kawo musu abinci dan ya san ba su ci abinci wallahu ta'ala a'lam almuhimmu dai da aka zo ma sha'anun rajul suka tambaye me sha'anin shi wanda mutum da ya kawace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato qila matbub matbub kaga daga tabba ai mashur an gane ko su suna ta ai an ce wai eh, in tattabi'una illa rajulan mashura ai kuna dun ba komai kuke ba sai mutum wanda ke mai sihiri kuma Allah ya kore cewa an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri a'a sihirin da ake nufi wanda zai masa tasiri wajen isar da sakon Allah an gane ko amma annabawa duk abin da ke kama mutane al'awaridul bashariya tana iya kama su annabi ayyub ya yi rashin lafiya ko ba haka nan bane ina fata an fahimci to kaga wannan eh, annabawa suna cin abinci ko ba haka ba Eh, eh, mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am kaga annabi isa annabin Allah ne kuma yana cin abinci wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq dan haka wannan magana ta cewa ba a aima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ba kuskure ne matbub ma'ana kina ai musu sihiri to daga nan aka samu waɗansu sai suka ɗauko kalima ta wannan suka yi amfani da ita musamman cikin yaren Hausa sai an ka ce tsibbu kalima ta tsibbu larabci ne wato ta wani lokaci za a yi mata iya guda uku ko digu sai a ce mata tsa shi yasa mutumin ma- mace da ake ce ma tsayyiba da Hausa sai a ce mata tsayyiba tahira sai a ce tsahira tahir sai a ce tsahiru ko ba haka ba tayyib sai a ce tsayyabu ina fata an fahimce ni to daga nan wannan kalima ta samu matububu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri suka nuna mishi wanda ya masa sihiri a cikin wannan bacci Labid ibn al-A'sam wato daga cikin eh, eh, Banu Zuraiq yake daga ko Zuwaiq ne an gane ko ma'ana halifin Yahud yana da alaka da Yahudawa kaga ashe waɗanda suke cutar da mutane ko su zamanto kafirai waɗanda ke da alaka da kafirai ina fata an fahimce ni amma bai dace musulmi bai zamanto yana abin nan to shikenan wannan mutumin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri Labid ibn al-Asam an gane to sai aka nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wato eh, sihiri ne fi mushtin wa mushaqa musht kaman mashaci da muke cewa mashaci kaga shi ma daga larabci ne mishta an gane ko sannan kuma wa mushafa da kuma wani guntun kyalle ko abin da ya zuba daga almashqu ne an gane ko shine kamar lokacin da sutura in an abin gana ta ana janta akwai wani abu da yake faduwa ko kuma alghazlu in ana saka ta akwai abin da yake fadawa to irin wannan abun da yake faduwa a gane ko ana iya ɗaukar shi a yi mutum sihiri shi yasa ana iya kasar da ka taka ko gashinka ko sutura da kake sawa a ɗauka a yi musu sihiri aina a ina yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri kamar cikin mi nuwan aida tana nufin cikin mi an gane ko sai suka nuna fi juffi tal'atin zakar a cikin juffi tal'a kamar dumbujin dabino wanda yake fitowa an gane ko zakar nan namiji wanda da shine ake yin auratayya ga dabinai ina fata an fahimce ni an gane ko to a ina kuma a cikin wata rijiya an gane ko eh, bi'ru zarwan ake kiranta an gane ko tahta ra'ufa ra'ufa shine wani dutse malamai sun yi sabani dutse ne wanda can yake kasar rijiya wanda in an tashi yi mata wani aiki ko yaso ko wani abu ko ko dutsen da yake farko farkon eh, abin nan eh, rijiya wanda ake abin ga tana iya yi amfani da shi wajen jan ruwa ko ko daure ta malamai sun yi sabani kadiba cikin an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir an gane ko ya kawo kalmar tana nufin al-mutaqaddim abin da ya gabata domin da larabci ana cewa ra'ifa yar'afu sannan ana cewa ra'afa yar'ufu ma'ana kenan taqaddama shi yasa aka sanya ma abin nan haɓu suna ar-ru'af an gane ko saboda yana gaba daga gaban mutum yake fita ina ba hancin gaban hancinsa bari mu yi abin nan hausa da mutane za su gane to kaga wannan dai a takaice ar-ru'af siga ce ta fu'al tana nufin rashin lafiya yana daga auzanul marad an gane ko shi yasa misali as-su'al ana nufin tari ina fata an funce ni sannan kuma as-suda ana nufin ciwon kai shi yasa wa ɗaya daga cikin manya manyan malamai na hadisi na ƙasar libya siddiq bashir yake cewa turawa suna kiran ta'addanci al-irhab ya kamata a sanya musu suna ar-ruhab domin babu ta'addancin tsoron ta'addancin ne sai sa musu ciyu sai a sanya musu suna ar-ruhab wallahu ta'ala a'lam ala ayyati hal wannan ya nuna wato kalma ta al-matbub tana zakkuwa da ma'ana ta sihiri wanda mun yi magana kan malamai kan fatawa da neman kamar karatun sihiri da filozofi an gane ko da kuma abinda mutum ya aikata shi ana iya bin shi a warware muka ce karatun filozofi ga ɗalibin da ke da imani kuma ya san addini zai iya yin karatu don saboda ma addini hidima kamar karatun lauya kamar yadda muka yi bayani mutumin da zai iya yi ma addini hidima dan ya ceto musulmi daga sharrin da za a yi musu shi ma sai irin waɗansu malamai sun tafi cewa za a iya karatun shi amma ga abin da bai kai kafirci ba waɗansu malamai suka ce a'a a tsaya dai bakin abin da bayanin da addinin musulunci yayi domin duk ta hanyar da za a warware sihiri ai musulunci yayi bayani yanzu kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi an nuna ya zo wannan rijiyar an cirke wannan abin an bude shi an gane ko wanda shi daga cikin sanadiyyar karanta sabkar da kula a'udhu bi kula a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas an gane ko kuma an turbu rijiyar daga karshe kaga wannan a addinance na muka san shi sannan in ka duba shekul islam ibnu taymiya lokacin da ya zo bayanin sihiri yayi bayanin wani mutum wanda wuta ba ta kama shi ashe wani abu ne yake shafawa to kaga wannan ta hanyar bayani ne muka san da wannan misali kuma kamar as-sarimul batta wanda albani zaria ya taba karatun sa kaga duk ya faɗi nau'ukan sihiri da yadda ake warware su kenan to wannan shi ne ta'lim wanda a aslam duk da yake suna kamanta cewa wato wa ma yu'allima min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur to duk da yake akwai hatsari domin wani zai iya karatun shi wata rana a cutar da shi ko yayi wata bukata ya je ya aikata shi wallahu ta'ala a'lam an gane ko to shi dai ne kenan likita wannan kalma ta at-tabib tana nufin likita kuma tana nufin kwararre kuma wani lokaci tana nufin mai sihiri to sai mun ka ce al-muslim an gane ko wanda yake musulmi likita wanda yake musulmi kenan a duniya likita biyu muke da su in mun ce biyu ba muna nufin mutum biyu ba jinsi biyu na farko likita wanda yake kafiri yana kuje kote likita wanda yake musulmi nan ta hanyar aki da su ta hanyar speciality akwai likitoci daban-daban akwai likitan haure akwai likitan fata akwai likitan kaza ba ta nan ne muka fito ba to shin a cikin musulunci akwai ilimin likitanci ko ko babu don tambaya ce sai mu duba magani ne da kuma hukuncin magani na farko akwai likitanci akwai hadisi na Usama bin Shuraik yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan na Abu Dawuda an gane ko yana cikin sunan na Ibn Majah shi Usama bin Shuraik yake cewa waɗansu mutane Usama bin, bin Sharik yake cewa waɗansu larabawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi masa tambayoyi a wata riwaya kafin su mai wannan tambaya a wata riwaya kai ce an je ga waccan kidan babu matsala tambayoyin da suka yi daga gaba tana yawa shi kafin wancan ya zo daga baya samu labari an gane ko sai suka ce ya rasulullah alana ta dawa shin ba za mu sha magani ba tunda wani yana tunanin shan magani kamar kurce ma abinda Allah ya kaddara ni ko shan magani kafin rashin lafiya ya same kai rigakafi suna ganin kamar bai dace ba alhali ko yin rigakafi abin ne wanda yake musulunci bai hana shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci musu na'am qala na'am yace eh tadawu ya ibadallah ku ne magani mana fa inna Allah lam yada da'an illa wada'a lahu shifa'an aw qala dawa'an Allah bai taba aji wata cuta ba face ya aji mata magani kenan sai ya zamanto in an ce shifa'an ya sanya mata wato waraka dawa'an kuma kamar yadda rawi ya faɗa ya kawo lufuza guda biyu au ƙara kenan koko magani to akwai bambanci tsakanin magani da waraka an gane ko domin Allah ya kire alqur'ani shifa ya kire zumuwa shifa an gane ko Allah subhanahu wata'ala ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un mun sabkar da alqur'ani shifaa'un ne ya zamanto waraka ba ana nufin sashen alqur'ani magani bane sashen alqur'ani ba magani bane wannan min bayaniya ne fashtaribur rijsa min al-awsan ba wai ana nufin akwai wasu awsan waɗanda an rijis ba akwai wasu awsan waɗanda ba rijis ba ina fata an fahimce ni to eh dan haka in an ce shifa ana nufin waraka shi yasa Allah kire alqur'ani waraka bai kire shi magani ba domin magani daban waraka daban sannan mu aqidan mu ta musulunci magani ba shine ke bada lafiya ba amma yana bada lafiya da izinin Allah wannan dole in baka fahimce shi ba zaka shiga cikin mi zaka shiga cikin kafirci domin wadansu na jibin kawai da an sha magani za a samu lafiya to sai wani ya sha maganin da ka sha bai samu lafiya bai sha wani iri ya samu lafiya to inda magani shi yake da ba da lafiya ai da ya kamata a ce ka samu lafiya Allah ya ganar da mu an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa da'an wahid ciwo guda ne bai da magani qalu ya rasulullah wa ma hu wani ciwo ne wanda bai da magani qala al haram shine tsufa duk yadda kai in mutum ya tsufa ba wani magani da zaka bashi ko ba yaro ai riga an tafi ina fata an fahimce to wannan kaga ya nuna a musulunce ana yin magani kuma Allah ya kire alqur'ani magani yana maganin cututtuka hissiya da ma'anawiyya almaradul hissi domin waɗansu suna kasa ciwo gida biyu su ce almaradul kalbi wal maradul badani ciwo na zuciya da ciwo na jiki wannan kuskure ne ya kamata su ce almaradul hissi wal maradul ma'nawi alhissi shine ciwon da ba a gani sannan kuma alhissi shine wanda ake gani ko wanda yake da alaka da jiki kai tsaye alma'nawi shine wanda yake da alaka da ruhi yanzu misali sai mu ɗauki zuciya zuciya tana da ciwo da ake kira tension tension ciwo ne na bugawar jini zuciya tana iya rashin lafiya to kaga wannan marad hissi ne amma yanzu mu dauki misali kafirci marad ne ma'anawi kenan zuciya zuciya ma tana iya ciwo hissi ko ma'anawi wannan ya nuna kenan taksim kin da ya dace a yi a ce hissi da ma'anawi to dan haka babu ciwon da bai da magani wannan zai kai mu ga tambaya yanzu akwai cututtukan da ba su da magani ba a gano su ba kamar sida ebola to su kuma ne hukuncin su a musulunci sai mu ce wannan ba sida ba magani ne abba da ba ko akwai shi ba a son bamu saboda mi saboda ana son yan afirka su ragu da kasashen musulmi su mutu na fata an fahimci ko ko wajen binciken su su gano shi ba tunda a wajen milisan kafin ne ana ganin suka gano ciwon amma ba shi ke nuna wannan lokacin ba gabanin shi babu ciwo ba hadisin ibnu umar an gane ko wanda yake ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam imam al-hakim ya kawo wannan hadisi da abu nu'aym ya kawo wannan hadisi da imam ibnu majah cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kira al-muhajirin yace ya ma'shar al-muhajirin ya ku taron muhajirai khamsu khisalin akwai abubuwa guda biyar ko wato abubuwa guda biyar ko dabi'o'i guda biyar ya ce wa a'udu billahi an tudrikuhunna ina in mu neman muku tsari ga Allah kar ku samu waɗannan domin mi domin abubuwa ne masu matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tazhar al fahishatu fi qaumin qattu alfasha ba taɓa bayyana ba cikin waɗansu mutane in an ce alfasha misali kaga zina tana daga cikin alfasha yin luwaɗi yana daga cikin alfasha as-sihaq abin da kuma as-sihaq mace ta nemi mace yana daga cikin alfasha hatta yu'linu biha har su kai lokacin da za su bayyana ta yanzu gashi nan a internet a tv a satellite an bayyana ba ma kasashen kafirai ba yanzu har kasashen musulmi suna da wuraren da ake irin waɗannan abubuwa ina fata an fahimce ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato illa fa shafihim ta'un wal auja sai an samu at-ta'un annuba wal auja da cututtuka allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wadda bata kasance ba cikin aslafin magabatan su waɗanda suka shuni kaga can da ba mu san abin da asida ba yanzu kuma san abin da asida to kaga hadisin kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nuna dukkan ciwo yana da magani kenan wannan ya nuna su sida tana da magani don ba tsufa ba ce amma dai ba a gano maganin ba ko ko an gano shi amma ba a bayyana ba saboda waɗansu dalilai wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni Allah mana jagoranci to wannan abin da ya shafi cututtuka kenan sai wani abu da ake sukar musulmi da shi shine cewa kamar kafin akwai abin da ake cewa maladi contagious ciwo wanda ke tashi daga wani zuwa wani sai ana kafa hadisi hujja da wani hadisi wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa babu tashin ciwo daga wani zuwa wani ina fata an fahimce ni an gane ko hadisin hadisin Abu Hurairah na yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim to suka ce ah to ai kenan addinin musulunci yayi ƙarya tunda muna ganin maladi contagious daga wani tana tashi daga wani zuwa wani a hadisin la lafiya ce lil jinsi amma ba yana nufin ba babu yana nufin ba ta da tasiri sai da ba sai da izinin Allah domin wanda ya samu ciwon daga farko shi ko daga wana daga wata taso zuwa ga wani shi yasa wani balarabe yana da abin nan raƙumma suna da ciwo ko na kazuwa haka ko su kuraje sai yake cewa to in an ce babu adwa yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi a ce wanga raƙumi shi ya samu wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman ahadal awwal to na farkon wanda ya fara samun cin shi kuwa daga wani ya dauko ya samu to nan yana nuna ba ta da tasiri sai da izinin Allah ba yana nufin babu maladi contagious ba ina fata an fahimce ni wannan yana nuna ana iya ai a dauki mataki domin akwai hadisi na Usama dan Zaid shi ma yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kama idza sami'tum bihi an gane bi ardin idan kuka ji akwai annoba a cikin wata ƙasa fala taqdimu alaihi kada ku wato kutsa ma wannan ciwon ko ku kutsa ma wannan gari domin za ku iya tashi da wannan ciwo ina fata an fahimce ni wa idza waqa'a wa antum biha in kuma ya sauka a cikin wata ƙasa kuna nan fala takhzu kar ku fita kaga wannan shi ya bada cewa za a yi killace mutane a wani ciwo kaga ya nuna kada a shiga domin dan adam zai iya ɗauka wannan ciwo sannan yace kada a fita sai mutane suka kasa gane me yasa sai aka gano cewa mafi yawancin mutanen da ke cikin masu annoba an gane ko kuma ciwon bai kama su ba to wani lokacin su ne suke ɗauke ma da wannan ciwon amma Allah subhanahu ta'ala bai sa ya tasiri gare su ba sai ya tasiri ga wadansu yanzu ne ilimi bincike ya gane da wannan kadibi littafin hay al'alamiya tarabitatul alam al-islami na al-ijaz al-ilmi fil qur'ani was sunna su wannan lajina ta kawo wannan a cikin wannan littafi saboda wani zai iya musu wannan akwai bincike kusan jami'a ɗari da ashirin a duniya tare da su ake wannan aikin diktoci da suka tabbatar da wannan iyaka ta isar da sako ɗaya diki an gane ko to kaga waɗannan hadisai ne da suke tabbatar da akwai ilimin likitanci a cikin addinin musulunci bayan wannan sai wani ya ce to ai akwai cututtuka waɗanda ba waɗanda da muka faɗa ba sai mu ce a alqur'ani Allah ya kire shi shifa magani ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur alqur'ani yana warkar da abin da ke cikin zukata kuma can ya ce shifa'un shi alqur'ani dukkan shi waraka ne to in ya zama to ciwo ne wanda ba a gani an gane ko wanda ya shafi zuciya kamar girman kai kafirci munafinci an gane ko munafinci babba da karami kafirci babba da karami shirka babba da karama ɗabi'o'i waɗanda ba su da kyau ciwo na shawa da ciwo na shubha to alkur'ani shi yake maganin su kai tsaye ciwo na aljannu in ma baka yarda ba yanzu dai gashi nan in an karanta alkur'ani kana ganin yanzu aljanni ya ya sakai ya diba cikin takari an gane ko to sannan kuma sauran cututtuka alkur'ani ya faɗi magungunan su daga ciki akwai zumuwa ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس kaga cikin wannan zumuwa Allah ya akwai shifa'un linnas akwai waraka to nan ba ana nufin sai ta hanyar sha ba ko ba ta hanyar sha ba zumuwa tana magani akwai wani mutum a ƙasar America yana aiki a gonarsa sai adda ko yuka ko wani abu sai masa rauni hannun farcensa sai ko abin ga ya yi kusa ya fita da ya je likita aka faɗa mishi kuɗaɗen sai ga sun yi tsada bai da hali ko kuma bai sun yawa da waɗannan kuɗaɗen sun yawa sai ya je sai ya samu zumuwa an gane ko sai ya ɗiba sai ya aza sai ya ɗaure hannun bayan ɗan lokaci kaɗan hannun sai koma ina fata an fahimci ni to kaga alƙur'ani ya nuna akwai wasu itace da wasu abubuwa da suke magani to bayan wannan kuma alƙur'ani ya nuna mun cewa ya kamata mu yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi magani kenan ko dole sai ka san abu yana magani sannan zaka yi magani da shi ina fata an fahimce ni alƙur'ani kalma ta farko da ta sauka ita ce iqra ayi karatu ayi bincike ayi karatu bai tsaida da wani abu ba amma tare da isti'ada da Allah subhanahu wa ta'ala mi za ka karanta abinda duk zai amfani ka fasko ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk jami'o'in da ake karatu a duniya na likitanci ko ba na likitanci ba duk binciken da ake yi ta hanyar mi ake gano shi ta hanyar karatu kina alqur'ani ya shiryar da musulmi yadda za su yi su nemi magani sai dai musulmi ne suka zauna an ce iqra sun ki karatu kenan ko dole ya zamanto ba za su iya yin magani ba ba za su iya yin bincike ba ina fata an fahimce ni wannan shine kawai abin da za mu fahimta saboda ka san wani ta ce to ayan cikin alqur'ani ba a ce ayi karatun likitanci ba ya ga maka ba an ce iqra ba to da an ka ce ma yi karatu to in baka yi karatu ba sai ka ce ni hmm wace hujja za ka bayar to ina ganin dai wannan matashiya da mun kai kan wannan mawdu'i insha Allah ta'ala yan uwa za su fahimce ta da kyau okay To, yanzu sai mu je ga nuktan mu ta gaba, shine cututtukan da suke samun wato ɗan adam. Muka ce akwai cututtuka da suke da alaƙa da rayuwa, wanda wata rana insha Allah ta'ala daga cikin su zamu zo mu magana akan ilmun nafs wanda suke cewa physiology da psychology, ciwo da yake da alaƙa da ruhin ɗan adam. Sannan kuma cututtuka misali na kafirci, kafirci ciwo ne ko ba ciwo bane. Munafinci ciwo ne ko ba ciwo bane. Shine marad an gane ko fi qulubihim مرض فزادهم الله مرضا المرض شيني تيو العلة شيني تيو الدنف شيني تيو كلمة الدنف ترى نفع المرض أنقاليكو ابن مالك أتكين ألفية يكي تيوا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف wa haqqu ma yu'lamu ja'izun abinda ake shafewa a cikin yare larabci ja'izun ya halatta amma in ya zamanto karina za ta bayyana shi shi yasa wani malami in ban manta ba yayin bincike a kasar Libya dan Libya ne a Misra akan al-haqqu fi lughati al-arabiyya majistare rubuta akan wannan ya kai safha 300 da wani abu to wa haqqu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma kamar da zaka ce zaidun ba da man inda kuma eh an ce man inda kuma ko man inda kuma inda kuma ya kawo shi a cikin wazn ba dole ba sai shi ga kaka san amma da inda kuma din sai ita a'a man indaka man indaki man inda kunna yace kamata kulu zaidun sai ka ce zaidun baka cewa na zaidun wa fi jawabi kaifa zaidun in aka ce yaya zaidun yake kul danif sai ka ce danif ai maridun an gane ko jam'i shi ana kiran adnaf wato fa zaidun istughniya anhu an wadatu da shi iz urif lokacin da an ka fahimce shi kenan istughniya anhu an wadatu da shi saboda akwai qarinin da za ta kawo shi ina fata an fahimce ni sannan kuma ana kiran almaradu da larabci wato azzamanatu tunda muna cewa azzaman ko to ya an ka kara ta'un ba ana nufin zamani yana da mace da namiji ba a'a azzamana shine almarad an gane ko shi yasa ake cewa zaminun maridun kaga wani lokaci an ka rubuta zaminun in babu wasu sai ka sa zamanun an ka rubuta jam'in shi zamna sannan as-saqamu shi ma ana nufin al-marad fa nazara nazratan fi an-nujum fa qala inni saqim yana nufin banda lafiya siqam marasa lafiya an gane ko to dan haka akwai kalmomin da suke nuna kalima ta al-marad a cikin yaren larabci kaga yana da kyau kaga adda'u ciwo ne ake nufi adda'u dafi tsohon ciwo ko kuma wani abu wanda can tun da aka yi wani abu wanda bai dace ba sai wani zuya fitar da shi to shi ma wannan ciwo ne ina fata an fahimce ni ibn al-qayyim yayi littafi ya sanya masa suna adda'u wad-dawa'u adda ciwo an gane ko wad-dawa'u da kuma maganin sa an gane ko adda'u wad-dawa ciwo da maganinsa ba wai ana nufin ya yi kan abin nan ba a dukkan cututtukan da ɗan adam yake iya fama da su su ne ya yi bayani da irin matsaloli da irin yadda ya kamata hankalin kai daidaita domin hankali yana samun matsala to in mun ka ce almarad ciwo malamai suka cewa ciwon da ke kama zuciya an gane ko in alma'anawi ne ba alhissi ba tun da su su tansiyon maradi ne hissi ciwo ne guda biyu akwai maradun shahwa akwai marad ashubha marad shahwa shine ciwon shawa zuwa ga wani kwadayin zuwa ga wani abu shawa zuwa ga mace shawa zuwa ga wani abu kwadayin shugabanci kwadayin suna da shahara kwadayin wani abu Allah subhanahu wataala yake ga ma matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko Na'am.
ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kaga fayatma alladhi fi qalbihi marad wanda ke cikin zuciyarsa akwai al marad an gane ko ciwo nan malamai suka ce ciwon shawa ake nufi amma akwai al marad wanda ke na shubha da kafirci da shirka da munafinci akwai ciwon shubha shi yasa Allah ya kire munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada kaga fi qulubihim marad a cikin zukatan su akwai ciwo ba ana nufin tension ba a ana nufin ciwo na kafirci da munafinci da ke zuwa yayi mu zuciya dandazo ya kewaye ta ya mamaye ta Allah shi mu nasari an gane wannan da ke ku imamul qurtubi da yazo akan wannan aya ya kawo wasu nau'uka daga cikin al'amrad sun kai guda goma wani ɗaya daga cikin ɗalibai a jami'a ta saudiya in ban manta ba ko jami'atul imam ko jami'atul malik sa'ud ya kawo kuma eh, cututtuka na zuciya waɗanda sun fi guda goma ɗin da imamul qurtubi ya kawo malamai shi to in ba za a yi istinbati suna da yawa an gane ko domin alkaba'ir in muka duba daga cikin su da dama akwai wato eh, cututtuka na zuciya ko ko asalin su ma duk daga zuciya ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ita ce zuciya an gane ko to waɗannan amrad kin zaka duba ka gane su cikin alqur'ani kaga daga cikin waɗannan al'amrad an gane ko akwai wato abin nan abin da ake kira at-taba ina fata an fahimce ni Eh, bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila an gane ko sannan kuma eh, yumkewa in ji malaman zauri an rumke zuciyar ba ta sauraron wa'azi kaga ciwo ne shi ma daga cikin tuka akwai alkhatmu khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim khatama shi ma an rufe ko kuma an yumke kamar yadda malaman zauri suke fada sannan akwai daga cikin waɗannan tuttuka akwai al-ghilaf wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun shi ma rufi ake rufi da shi an gane ko sannan kuma akwai abin nan eh, arrai kamar abin da ake nufin tsatsa Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun sannan kuma akwai al-inka musu da an saurari abin da Allah ce kafin ma a fahimta sai a yi musu an gane Allah ce falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun sannan akwai al-insiraf an gane ko وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أنقالكم سننكم أكوي النفاق فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ان دي كدوki alqur'ani zaka ga cututtukan da suke eh, shafar zuciya ga sunan daban-daban daban-daban daban-daban Na'am.
Allah shi mun tsari Amin.
Nukta ta gaba cikin wannan maudu'i bayan mun yi iktishafin eh, cututtuka da yadda hanyar da ya kamata eh, a neme su da yadda alkur'ani kuma ya yi bayani akan eh, cututtuka da bincike kan samun magani an gane ko Na'am.
to sai mu zo zuwa ga likita wanda yake musulmi likita wanda yake musulmi yaya ɗabi'o'in shi sun kamata su kasance yaya aƙidarsa sai kamata ta kasance matsalanmu manya-manya masu bincike a turai sai su yi bincike su gano wani abu sai ya sa su yi imani sai ka iske mutum na a nan afirka iliminsa bai taka kara ya karya ba bai da kayan aiki irin nasu amma kuma sai kaga bai ɗauki addini wani abu ba da yawa daga cikin turawa binciken su yasa suka yi imani to ya aka yi haka da yawa daga cikin masu bincike a kowane fanni a turai binciken su ke sa su yi imani to mu ko kana lise ko baka baka samu ba ko ko ka zo university ko ka samu doctora baka da ci gaba irin nasu baka kai professor ba amma kuma kana yin karantse ga ayoyin Allah subhanahu wataala ashe babu abin mamaki a cikin wannan al'amari ya kamata a ce akwai abin mamaki a cikin wannan al'amari musamman ga ɗalibanmu matasa ka iske mutum shi na college ko lise ko kuma university an nuna mishi wata aya ta alkur'ani iliminsa bai kewaye da ita ba sai ya karyata ga turawa manya-manya profesoshi suna yin imani da manya-manyan 'yan siyasa na turai suna yin imani at-tabibu al-muslim yana da sifofin da ya kamata a same shi da su Na'am.
na fata an fahimce ni wanda in muka duba ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamani eh, kuma fuqaha na wannan zamani Muhammadu Mukhtar Shankiti ya yi littafi su ya sanya masa suna ko in ce doktora ce aka maida ta littafi aljirahatu tibbiya yadda ake yin aljirahat wato kamar mu ce operation ko fashi a musulunci da hukumce-hukumcen shi da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba da maganganun malaman farko da kuma maganganun malamai na zamani na farko ya kamata likita a da shi ta zamanto ingantatta ya gane cewa ba shi ke bada lafiya ba wa yake bada lafiya Allah subhanahu wataala shi kanshi wanda za a yi ma maganin ya gane cewa ba likita ke bashi lafiya ba ko maganin da ya sha Allah subhanahu wataala shi ke bada lafiya wannan an gane ko na biyu ya kamata ka gane cewa likita mutum ne ba tilas bane ya zamanto abin koyi don ba ma'asumi bane zaka iya samun likita yana shan giya za ka iya samun likita yana zina duk da yake ya ce kuma abin da ana ɗaukar sida za ka iya samun likita yana shan taba shi yasa wani cikin wani jurnal da ni gani na abin ga wai turawa suna maɗan afirka zambo tun da sun ɗauke musu a karkaru wai wani mutum da ya zo wajen boka da ya zo wajen boka sai ya ce ma boka to yana son a ba shi maganin sida sai boka ya buga cikin ƙwarya sai ya duba duba gani sai ce mito wallahi na buga na buga na buga ni magani guda da gari yace menene yace mishi kafot kenan wai ma'ana kenan yace ayi zina saboda su kansu turawa suna da sabani ya za a yi a kauce ma wannan ciwon wasu suka ce a daina zina wasu suka ce a'a a sa wannan kwararru ruba shi kanci ma wasu na cewa yana dauke da wannan ciwo ba a iya tsere ma wannan ciwon ina fata an fahimce ni to sannan kuma a cikin musulunci in nafsi ya zo aya ta alkur'ani kamar yadda alkur'ani ya faɗi cewa zumuwa tana magani ko hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi cewa ice kaza yana magani kamar irin su habbatu sauda an gane ko ko abu kaza yana magani irin su ma'u zamzam ina fata an fahimce ni waɗannan abubuwa an san suna amfanin mutum ga jikinsa to wannan za mu ɗauke su a matsayin likitancin musulunci abinda nasi bai tabbatas ba sai mu tsaya in bincike ya tabbatar da yana magani mu ce yana magani in ko bincike bai tabbatas ba shikenan ba za mu tabbatar da shi ba kenan a aqidance ƙaryata ayar da ta tabbatar da wani abu yana maganin abu kaza sharadin kuma maganin yayi dole sai ka yi imani da abin sharadi na biyu kuma sai in Allah ya so abin yayi maka magani ina fata an fahimce ni to da haka za mu fahimci kamar littattafai da ake yi yanzu kaga musamman yanzu mutane sun komo ma littattafai da suke bayani kan itatuwa da suke maganin matsaloli kaza kaza kaza kaza duk da yake yanzu problem din sai an je an buga na likita Niger an buga Maroc an buga ina an buga Faransa an buga Dubai an buga India an buga America ba a samu magani ba sai a ce a dawo a yi da Allah kenan yanzu na an kai tawakkali ga Allah da ba a yarda da maganin Allah ba ba a yarda da abin nan ba ba mu ce kada a yi maganin likita ba ina fata an fahimce ni amma dole a yarda cewa magungunan musulunci suna aiki waɗanda nasu ya tabbatar da su ko aka yi tajriba yau da gobe domin su turawa suna jarraba magani ne su gani wannan in yana magani ko ko baya magani to sai abu na gaba qadiyar cikin qadaya shin ya halatta a sama dan adam ciwo don a bashi magani a jarraba a gani yana magani ko bai magani malamai suke cewa wannan hatsari ne bai dace a yi shi ba ina fata an fahimce ni amma dabba ana iya in babu wani abu mai rai wanda za a sa a sa mata don a yi magani a gani ko abin yana magani domin Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa waɗannan dabbobin Allah ya hore mu su an gane ko wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai to wannan ta wannan hanya ana iya abin nan dabbobi a sa musu cuta don saboda musamman kusu ana ganin da alaka da dan adam da shi da biri ana iya a sa musu duk abin da yake musu magani ana ganin yana iya yi ma dan adam magani wallahu ta'ala a'lam daga cikin sifofin likita ya zamanto amin domin amana tana daga cikin sifofin da ya kamata kowane aiki za a yi a duniya an gane ko na uku ya zamanto ali masani ne bai dace ba mutumin da bai kware ba kan wani aiki ko ba aikinsa ba a doke shi a kai shi kasan muna afirka matsalan mu sai ka iska abinda ma mutum bai sani ba sai ya ce maka yana da maganin sa ina fata an fahimce ni sannan daga cikin abubuwan da ya kamata a ce likita zai yi munan yanzu kaga in mutum ya samu diplom in za a fara bashi aikin likita za a sa ya rantsuwa rantsuwan nan da zai yi zai yi rantsuwa ne akan tsari na turawa a matsayinka na musulmi baka rantsuwa da kowa sai da wa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kamar da cikin hadisi duk wanda zai rantse ya rantse da Allah aul yasmut ko ya mi ko ya shiru to yanzu mu da sai ka iske in mutum ya zo zai ya kare university sai a ce shi rantsuwa sai shi daga hannu ya ce jijir jijir kana rantsuwa da wa ina fata an fahimce ni kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun samu canjin shi saboda mi saboda mu muke mal in can da ana mallakan mu yanzu mu muke mallakan kanmu daga cikin abinda ake so ga likita ya zama to mai tausayi da yawa daga cikin likitoci su suke ƙara ba marasa lafiya ciwo za su walakantar da mutum in ba nasu bane ba mahaifinsu bane ko kuma wace in an kai ta zaka iske tana naƙuda kuma ana bugunta ina tuna labarin wata mata da aka kai ta likita tana naƙuda to matan da suke yi mata abin nan wata likita sai ta dinga marinta ta dinga marinta ta dinga marinta ashe wannan matar ta rike fuskar wannan mata bayan ta haihu wata rana sai ta zo likita tana abin ga da ta zo sai ta iske wannan matar karau ta dauke ta da mari ta ce lokacin da nake cikin nakuda kin yi ta mari na ban san abin da na miki ba dan haka wannan abin na aje shi na sai lokacin da samu dama ni ma in zo in rama na fata an fahimce ni amanar likita ita za ta sa ba zai sa ka sai maganin da ba zai amfane ka ba domin waɗansu za su ta baka magungunan da ba za su amfani ka ba daga cikin amanar likita in bu san ciwon ka ba ya kamata likitan nan ya ce maka wannan ciwon ni ban san shi ba ka ƙara gaba daga cikin amana bai dace likita ya haɗa kai da wata farmasi bai zama to da ita yake alaka saboda percentage kin da za a rinka bashi an gane ko percentage kin da za a bashi sai ya zama to shi zai sa ya rinka tura ka farmasi kaza ko babu maganin sai ya nemi yadda zai yi shi samu wani maganin zai tura ba domin suna da percentage da suke dauka wannan ya saba ma amana da ya kamata a bashi ko ina ake samu wannan magani ka rubuta mishi ba dole ba sai ka nemo ka yi abin nan ka ce a maganin da ka san ba a samu shi sai farmasi kaza sai ka kulla alaka da shi wannan ya saba ma amana kuma ya saba ma wato aqida da kake akanta ta amana ta wato musulmi ya kasance mai amana sannan kuma ya zamanto an baka amana kada ka ce amana ta hanyar lokacin da zaka yin aiki ya zama to likita misali kaga ciwo yana kama mutum na fashi sai ka sun je suna faɗin yadda al'auran mutum take da abin da ya kama da haka daga cikin abin da ya kamata su zamanto sifofi na likita musulmi shine cewa wajen gap sai a ce ba a haɗa sai mace da namiji su je su kwana a cikin ɗaki ɗaya wanda kuma ɓannar da suke afkuwa ba mu ce duka ba amma mun san ɓannar tana afkuwa tsarin musulunci ya kamata ya ce a ai likitocin ne musu isa ba sai mace to mun ji musu isa ba a haɗa namiji da namiji an gane ko a haɗa mace da mace shikenan mene ne matsala don mene za a haɗa namiji da mace a ce su yi gard me yasa ba a haɗa an gane ko mata su yi su yi gard ko su yi fakon marasa lafiya sannan ba a haɗa maza su yi fakon marasa lafiya wannan abu ne wanda yake ya kamata su ma a bincika shi saboda bi saboda muna son ya zamanto wajen aikin mu an tsarkake mu daga alfasha ya zamanto matan mutum ta zamanto tana lalata da waɗanda take aiki tare da su a ma'aikata wannan abin ya yi muni sosai wanda kuma ba mu cewa dukkan su suke aikata wannan ko ba gaskiya ba amma dai wannan abin wani lokaci yana faruwa don haka a matsayin mu na kasar musulmi ya kamata a ɗauki mataki akan wannan daga ciki ya kamata likita ya nemi karatun addini bal ma abinda muka ji daɗin shi mafi yawancin waɗanda suke haddace alkur'ani an yi bincike dalil university na duniya mafi yawancin su masu karanta likitanci sun fi haddace alkur'ani mafi yawanci in zaka iske likitoci suna haddace alkur'ani ina fata an fahimce ni kuma daga ciki ya kamata likitoci mu su yi hattara da irin abubuwan da za a kawo na cutar da al'ummar musulmi su ce ba su da matsala ai babu matsala magani ne wanda duniya ta yarda da shi an inganta shi alhali kuma tana yiwa sun san abin nan yana dauke da illa ko ko bu sani ba in baka sani ba kakka ce yana dauke da illa ko kace bai dauke da illa don baka san abin da yake dauke ba amma za a bada proje a dauko wani abu da za a kawo wasu cututtuka waɗanda wani lokacin za a watsa microbe kin da gangancin kasashen musulmi daga baya dan saboda a zo a kawo magani tun da mai yin maganin dole sai ya saka cuta lokacin da bai samun kudaden da yake bukata dan haka dai muna kira ga likitocin mu su yi karatun addini san addini da kyau kuma kada su yarda duk abin da za a kawo wata cuta kar su kalli abin da za su samu na duniya domin za su tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma za su ba da amsa ranar tashin alkiyama akan abin da suka aikata to duk da yake lokaci shi na dan matso muna game da abubuwa illa dai wannan shine tsokacin da a gurguje muke kira zuwa ga 'yan uwanmu kuma bai dace karatun likitanci ya takaita ba akan kawai kullum muna karatu ba mu iya yi kanmu magani ba mu iya kirkirwar na'urori na magani babu at-tatwir ka fahimci ni musamman kuma yanzu kasashen mu za ga mafi yawancin waɗanda suke likitanci a kasashen turai da kasashen america zaka iske bakakin mutane ne da kuma mutanen kasashen musulmi sun ki dawowa kasashen su su yi aiki matsalar biyu ce su suna da matsala ba za su iya dawowa ba saboda can akwai albashi mai tsoka sannan kuma su kuma kasashen mu ba za su iya tiretan su ba daidai da halin da ya kamata saboda wani lokaci har abincin sai su rasa kaga dole su koma can kesa mafi yawancin da ke ji ana kiran a koro yan gudun hijira banda dokta dokta namu waɗanda suke a can dubbai an fahimce ni dubbai suna can suna amfanin wata al'umma na fata an fahimce ni saboda wani lokaci ba akwai rashin kishi ya kamata a ce in ma kana can ka samu hali ka gina taka likita a kasar ku wadda za ta amfani al'umma na fata an fahimce ni to wannan dai rubba ma a gurguje da dai dan tsakaro mu game da abin da ya shafi aikin likitanci a musulunci muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma za mu dakanta a nan sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya samu na cikin masu rayuwa in Allah ya so za mu zo mu ci gaba da darussan da muke gabatarwa abinda muka faɗa ya kasance daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure saboda karancin ilimi ko kwakwalwa da ta shagala ko abin da ya kama da haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai sati mai zuwa ai muna addu'a an nuna mana lokaci ya matso kenan dole za mu dan takaita daga nan
alhamdulillah wa hada wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da na fatan mala Allah saka da alkhairi kuma abin da yake na aikata na Allah ba mu iko aikata abin da yake na hannuwa ne Allah ba mu iko hannuwa nan za mu dakata kuma sai rana wata idan Allah sai mu na rai za mu sake dawa wannan wurin bi idnillahi ta'ala za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙonka Allah duk wanda suke son su ga addinin musulunci ya cigaba Allah ka taimake su amin masu son su kama addinin musulunci da masu Allah ka cire da su masu yawa ne in ba su yawa ne Allah ka kare musulunci da musulmai Allah muna roƙonka ka ba jagororin mu wato iko yi mana adalci akan mulkin da suka yi mana sannan kuma ma'aikata tsaro Allah muna roƙonka ka ba su nasara akan yan ta'adda masu su kama na hari ko ga ƙasar mu ko ga addinin mu ko ga sauransu duka amin Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka kare kafirci da kafirai amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin اللهم قد هوائجنا وهوائج المسلمين اللهم قد هوائجنا وهوائج من أوصنا بالدعاء ربنا آمين.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقر ومقامه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما amin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا amin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين